أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
إمامهم a wannan rana يعد من مؤسس ranar talatin ga watan januwari إجماعهم على التحريف ومخالفتهم لسائر الفرق الإسلامية في هذه العقيدة. بل ويزعم الصبر في أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها لكن الصحابة حدثوا هذه الأسماء إمامه الفيض الكاشان صاحب تفسير الصادق دبوا إلى الذي بدأ عشرين دقيقة.
اثنتي عشرة za mu ci gaba da fassarar المقدمة السادسة لذاتي كما لنتر شاء الشخص ممدوح الحرف والذي يلقب والذي يدعى عنوان جمع في موسوعته العلاقة بين الشيعة والشيوعية. a wancan karo a fassarar mu mun tsaya da kawo dalilai a cikin littattafansu da kuma littattafan yahudawa اتفاق اليهود ولن والشيعة دعا على ضرورة تنصيب suke tabbatar da اتفاق haɗuwarsu اليهود والشيعة على a أن kan الله waɗannan تعالى aƙidu هو الذي kusan guda يتعامل tara.
وليس للنبي اختيار waɗannan aƙidu guda tara waɗanda suka haɗu a kai على أن su ne kafirta waninsu dawwamar waninsu a cikin wuta da kuma ta'assubanci da unjuriya wa kansu da halarta jinin waninsu da kuma yi wa waninsu mantan fauna ko kuma ikiyari kisa na gadar saboda rashin wafaka musu ko yi musu rashi da makamacin wannan shigen yadda suka tafi nisan ilahi zahir da kuma musal musawi da makamancinsu sun haɗu kuma wajen halarta jinin wanda yake mukhalifin wanda ba shi'a ba ko ba ba yahude ba kamar yadda suka haɗu halarta cin dukiyar wanda ba su ba kuma suka haɗu akan haramta auratayya in ba a tsakaninsu ba suka haɗu kuma har yanzu wajen halarta cin mutuncin duk wanda ba su ba waɗannan abubuwa guda tara da tafsiri da dalilai a littafin yahudawa ilmos da kuma littattafansu ya gabata a yau kuma za mu ci gaba a inda muka tsaya shine haduwar shi'a da yahudawa wajen canja littafin Allah subhanahu wa ta'ala da farko yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kansu a cikin alkur'ani cewa suna canja maganar Allah wato a taura a taura asalin a taura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a yanzu haka babu shi akwai wasu asfar wasu jiz'o'i wanda yahudawa suka rubuta juz'i biyar na farko suka nasarta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shi ne a saura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kuma annabi Musa shi ne ya rubuta da hannunsa sifir biyar na farko sauran asfar ɗinsu suka ce annabawan banu Isra'il su ne suka rubuta. Ƙur'ani ya fito ya mayar musu da raddi akan cewa littafin da ke hannun Yahudawa a yanzu ba shi ne a taura ba. Da ayoyi masu yawan gaske a cikin Ƙur'ani da gaske Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فبما فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه saboda warware alkawarin da suke yi in ji Allah subhanahu ta'ala sai muka tsine musu su Yahudawa muka sanya wa zukatansu tauri yadda imani ba zai iya ratsa zukatansu ba yake kuma suna canja wuraren kalmomin Allah kalmomin Allah wanda ya ajiye su a cikin attaura sukan canja masa wurare ya harbe kunar kalima an mawaɗi a wata aya Allah subhanahu ta'ala yake cewa a fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun Allah yake kuna kwaɗayin Yahudawa su yi imani ne da ku su yi imani da addinin ku alhali wasu daga cikin su za su ji maganar Allah su zo kuma su canja shi su zo su canza maganar Allah. ثم يحرفونه سجود تنجاشي من بعد ما أقلوه bayan sun fahimci magana Allah subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamun suna sani da cewa wannan maganar Allah ne suka zo sukan zuwa sukan canja shi a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul man anzala qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan nuran hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathira a wannan aya Allah subhanahu wataala yayi tahajjin Yahudawa cewa a gaya musu wane ne ya saukar da littafin nan da annabi Musa ya zo da shi wanda haske ne da shiriya wa ya saukar da shi taj'alunahu qaratisa kuna mayar da wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa wato a taura wasu takardu ne rubutattu wanda ba su da kima tubdunaha kuke bayyana wasu daga cikin abin da ke ciki wa tukfuna kathira kuke ɓoye kuma da yawa daga cikin karantarwar asaura kai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai da qur'ani yayi tahaddi ya kalubalanci yahudawa ga baki daya su zo da kofi original na asaura in gaskiya ne suna da asaura a hannunsu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku ɗauko a taura original ko fi original ɗin ku kawo a buɗe a karanta in gaskiya ne abin da kuke faɗa kuma Allah subhanahu wataala a wata aya ta cikin suratul juma'a yayi tahajjin su har yanzu yan buga misali da su yake cewa misalin su kamar misalin jaki ne مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yace misalin waɗanda aka ɗaura musu a taura su ne Yahudawa suka ki karɓan a taura su yi aiki da shi suka caccanja duk abubuwan da rayukan su ba sa so yace kamar misalin jaki ne wanda aka lafta masa laftun takardu jaki ne aka lafta masa takardu misali ka ɗauko jaki ka lafta masa fatuwar bari ka ɗau lafta masa sayyid bukari ka lafta masa suriyatu salihina su a askari duk littattafai ka lafta masa to wannan littafin ba zai masa amfanin komai ba ka masalin bimari ya hamilu asfara saboda in ciyawa ne ka lafta masa yakan iya ci ya koshi amma wadannan littattafai ba za su masa amfanin komai ba Allah ya ce musu bi isa masal qaumin ladina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdi al-qawma zalimin wannan kenan a Qur'ani inda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa Yahudawa sun canja littafin Allah a Taurah ga dalilai a Talmud littafin da ke hannun Yahudawa a yanzu wanda suke cewa shine a tauran da Allah ya saukar wa Annabi Musa wasu misalai ne muka dauko a cikin Talmud waɗannan misalai za su tabbatar mana da cewa wannan littafin ba Annabi Musa bane ya rawaito ba Annabi Musa bane ya rubuta ba kuma shine a taura na gaskiya ba misali na farko wanda wannan mawallafi yake bayarwa yace a cikin attaura kissar mutuwar annabi Musa ya zo kamar haka فمات هناك موسى عبد ربه في أرض نؤاك وكان وكان ابن مئة وعشرين سنة حين مات ولم يعرف إنس قبره إلى هذا اليوم هذا وانا مجانا بزي النبي موسى يكفر في شيني يربو ساتيوة ما نرسى شيني أتني أتني قصر ko garin da ake kiransa Nu'aq hakan ne Musa bawan ubangijinsa ya rasu a lokacin da ya rasu yana da shekara ɗari da ashirin har zuwa wannan lokaci babu wani mahalukin da ya san kabarinsa kaga wannan maganin ba zai yi a ce annabi Musa shi ne ya rubuta su ba don ba zai yi ka bada ka rubuta labarin mutuwarka ba ba zai yi ba bayan ka mutu kuma ka zo ka bada labarin mutuwarka lokacin da ka mutu shekaran ka ɗari da ashirin shekaran ka kaza kaza musamman ma nukta ta karshe da yake cewa walam ya'rif insun qabrahu ila hadha al har zuwa wannan lokaci babu wani mahalukin da ya san kabarin annabi Musa alaihi salam kuma a ce wannan magana annabi Musa shine ya fada ila hadha al nan yana nuna mana cewa at-taura ko kuma takardan da suka rubuta suka nasabtawa annabi Musa suka ce shine at-taura an rubuta shi ne da zamani ne tso bayan mutuwar annabi Musa alaihi salam inda sun ce walam ya'rif insun qabrahu ila hadha al har zuwa wannan rana kamar yadda zai zo bayanin sa wannan ya zo a cikin littafin talmud sifir ta tasniya kamar yadda muka bayyana asfar guda biyar na farko su ne suka nasabtawa annabi Musa suka ce shi ya rubuta kuma su ne a taura sauran asfar ma'ana juz'o'i na talmud suka ce annabawan banu isra'il su ne suka rubuta su wannan magana ya zo a talmud sifir na tasniya a shafi na talatin da hudu wani misali na biyu kuma daban قال الرب قال الرب لموسى أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون وهارون أخوك يكون نبيا wannan maganan ma ba zai yiwu ya kasance maganan Allah ne wanda ya saukar a cikin taura ba saboda ya ce qala rabbu li Musa ubangiji ya ce da annabi Musa ni ana ja'altuka ilahan li fir'auna ni na mayar da kai ka zamanto ubangijin fir'auna kaga Allah ya aiko annabi Musa domin kira zuwa ga bauta masa shi kadai sannan kuma ba zai yi a cikin attaura ya ce ya aiko annabi Musa ya mayar ya zamanto ubangijin Fir'auna wannan nafsin shirka ne kafirci ne wanda aka rusu aka turo annabi Musa saboda ya rusa wannan kafirci da kuma wai Allah ya ce da annabi Musa annabi Haruna dan uwanka ya kasance annabinka kai kuma na mayar da kai ubangijin fir'auna wannan magana ba zai yi Allah subhanahu ta'ala ya faɗe shi shine abin da asamau al-yahya ya rubuta asamau al-yahya ba ya hude ne wanda ya mutunta sai ya zo ya rubuta wani littafi mai suna ihkamul yahud ina da wannan littafi ya rubuta wani littafi mai suna ihkamul yahud wanda a ciki ya tona asirai Yahudawa ya tabbatar da cewa Talmud littafin da ke hannun a yanzu ba shi ne a taura ba. Ga abin da Samau Ali yake fada yake cewa inna ruhbanahum ya tarifuna bi tarihi taura yace malaman Yahudawa suna ikrarin cewa a taura canjajje ne sun canja a taura wa annahu min kitabati azra al-warraq kuma suna ikirari cewa wanda ya rubuta a tauran da suke cewa shine a taura na asali al-azra al-warra shine ya rubuta shi ifhamul yahud shafi na 135 ibn hazm a cikin littafin al-fasl yake cewa anna al-azra hadha amla at-taurata ba'da akthara min 70 sana bi taqrib bayt al-maqdis yace wannan al'azra din wanda yahya sama'u bin yahya yace shi ne yayi imla'in wannan littafi yahudawa suka rubuta bayan yace bayan an rusa baitin baitul maqdis da shekara sama da saba'in buktu nasar ya zo ya yaƙi yahudawa ya rusa baitul maqdis bayan ya rusa baitul maqdis baitul maqdis ya yaƙi Yahudawa da sama da shekara saba'in shi wannan ba Yahude da ake kiransa al-Azra al-Warraq ya zo ya yi wa Yahudawa imla'i dictation suka rubuta wannan littafi Talmud suke nasabta shi zuwa ga Allah cewa shi ne littafin Allah a Taura. Shi ne Samau Aleka da cewa فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب أزرع وليس كتاب وليس كتاب الله yace wannan a tauran da ke hannun suke cewa a taura ne hakikanin gaskiya littafin azra'a ne ba littafin Allah subhanahu wataala bane wannan bayani ne na wani bayahudi a samau al-dunyaya wanda ya musulunta ya rubuta wannan littafi na raddi zuwa ga yahudawa mai suna ifhamul yahud saboda haka kenan ya tabbata yahudawa sun canja a taura kamar yadda qur'ani ya tabbatar da haka sannan kuma manya-manyan malaman su suka yi ikirarin haka suka yi ikirarin haka wannan yana nuna shine sababin shine sababin da yasa yahudawa suke girmama wannan ba yahudi al'azra girmama wanda ya wuce gona da iri domin shine ya rubuta musu wannan littafi wanda suke nasabtawa Allah suke cewa shine at-taurana na asali bayan dalilai sun tabbata a cikin Qur'ani da ikirarin malaman Yahudawa da wasu misalai da za su tabbatar da cewa littafin da ke hannun Yahudawa a yanzu ba shi ne a taura na asali ba to sai mu dawo kan mabiyansu su kuma domin mukarana ce tsakanin aqidunsu da kuma aqidun Yahudawa Qur'ani dai Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin ayoyi masu yawan gaske cewa littafi sa ne babu wanda yake da damar ya canza shi daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yake cewa a yake cewa a inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yake cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin alim daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yake cewa innahu laqur'anu majid fi lawhin mahfuz waɗannan ayoyi duk suna tabbatar mana da cewa Qur'ani littafin Allah ne babu wani mahalukin da ya isa ya yi kari ko kuma ya yi rage a cikin Qur'ani duk kuwa wanda ya yi ikirarin Qur'ani bai cika ba ko akwai wasu kare-kare ko an canja shi ya yi kafirta waɗannan ayoyin da suka tabbatar Qur'ani ba wanda ya isa ya taba shi da daɗi ko kuma rage wanda kuma ya kafirta wa aya ɗaya zuwa sama na Qur'ani an yi ijma'in cewa shi ba musulmi bane wannan shine matsayin Qur'ani sannan wannan Qur'ani a a da'awar waɗannan mutane sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ne bayan rasuwan ma'aiki sai suka zo suka kakkara wasu abubuwa cikin Qur'ani suka rage kuma wasu abubuwa musamman sai na Usman wanda shine ya jagoranci rubuta wannan mushafi ko Qur'ani da ke hannun musulmai na duniya ga baki dai a yanzu shi yasa har ake nasarta masa ake cewa al-mushaf Usmani suka ce abubuwan da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka sa aka cicire a cikin Qur'ani wa billah yana kan mawdu'ai guda biyu ne maudu'i na farko shine sun sa an ciccire ayoyin da suke magana akan fadalolin ahalul baiti ko darajojin su ko manaqibin su hakanan abu na biyu wai sun sa an ciccire ayoyin da suke tona asir suke tona asiran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ko suke fallasan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin haka suka ce waɗannan maudu'ai guda biyu cire ayoyin da suke bayani akan fadalolin ahlul baiti da cire ayoyin da suke bayani akan a suke bayani akan fallasan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama to su ne ayoyin da aka cire a cikin Qur'ani kamar yadda zai zo mufassalan a cikin littattafan su domin a cewar su su sahabban manzo sun shiga addinin musulunci ne saboda biyan bukatun su na duniya ba wai imani bane na gaskiya suka yi wannan shine hakikanin abin da zai zo a cikin littattafan su da littattafan da safa da majalladi da komai da komai dalla dalla amma duk da haka suna zuwa suna inkarin wannan akida ta su da abin da suke kiransa takiyya ma'ana su abin da suke imani da shi saboda su yaudari wani musulmi sai su yi takiyya su bayyana cewa su baya daga cikin akidarsu saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da suke fitowa karara suke kore wannan abu wa kansu da cewa su Qur'anin da suke imani da shi shine Qur'anin da ke hannun musulman duniya gaba ɗaya amma abin da zai tabbatar da cewa wannan taqiyya ce suke yi tun daga karni na farko har zuwa wannan karni zamanin da muke ciki akwai malaman su da suka yi rubutu suka tabbatar da cewa ba su yadda da inganci ko cikan wannan Qur'ani ba waɗannan malamai za su zo za mu faɗi tarihin rasuwarsu za mu faɗi littafin da suka faɗi maganar za mu faɗi safha da majalladin wannan littafi wanda wannan shi wannan shi ne amana ta ilimi in za ka nasabta wa mutum ka ɗauko maganar a cikin littafinsa a cikin littafinsa a gun malaminsa da ya amince da shi ka faɗi shekaran da wannan malami ya rasu ka faɗi majalladi ka faɗi safha to ya rage nashi ya je ya duba in yana da kwazon bincike in kuma yana ganin cewa shi a gaskiya ne shi ya sa yake ya rage na shi sai ya je ya bincike malamin su na farko wanda ya tabbatar da aqidar rakin cikan qur'ani shine wani malamin su wanda ake kiran sa Salim bin Qais Salim bin Qais ya rasu hijira na da shekara 90 kun ga kenan ba sabon abu bane hijira bai da shekara 90 lokacin da hijira yake da shekara casa'in akwai wasu sabon ma'aiki ma waɗanda ba su rasu ba to tun a wannan lokaci malamin su salim bin kai kala ya ce al'ahazabu ta'dilul bakara wan nuru sittuna wa mi'a aya والهجرات ستون آية والهجر تسعون ومئة آية فما هذا ما da can Qur'ani dai suna nan suna jina abin da ya faɗa shi ne asali dai Qur'ani ya gaskiya in ji shi suratul ahzab ayoyinsa sun kai ayoyin suratul baqara ma'addata dai suna jina sun san Qur'anin da ke hannunmu suratul ahzab aya nawa ne aya 73 ne to ya ce suratul azab ayoyinta sun kai ayoyin suratul bakara suratul nur kuma ya ce ayoyinta sun kai 160 ga dai mahaddatan qur'ani suna saurara na suratul nur aya nawa yake da shi 60 ne da wani abu to 160 shi yace kenan shi aya 100 suratul hujurat kuma yace ayoyinta 60 ne Qur'anin da ke hannun suratul hujurat ayoyin su nawa ne? Aya goma sha aya goma sha nawa ne? Goma sha ne. To shi ya ce sittin ne a Qur'anin Salim bin Qais. Suratul Hijr kuma ya ce aya casa'in da tara ne. Aya ɗari da casa'in ne kai. Wanda suratul Hijr tana da ayoyi casa'in da tara a Qur'anin mu na hannun mu. Amma Salim bin Qais a Qur'anin sa ya ce aya ɗari ne da casa'in. A ƙarshe sai ya ce fama haza me haka abin da yake nufi da wannan tambaya shine kenan ina sauran ayoyin suka tafi ina sauran ayoyin suka tafi saboda haka sabon manzo sallallahu alaihi wasallama suka kikire waɗannan ayoyi wannan ya zo a littafin sa mai suna kitabu salim bin kai sunan littafin shafi na 122 sai ka koma ka duba malamin su na biyu wanda ya tabbatar da akidar rashin ingancin qur'ani shine muhammad bin hasan as-saffar wanda aka fi saninsa da suna As-Saffar Muhammad bin Hassan As-Saffar ya rasu hijira na da shekara 290 rawa an Ja'far an Ja'far Sadiq annahu qala la min ahad min an-nas yaqulu innahu jama'a al-Qur'ana kama anzalahu Allah illa kazzab وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة بعده haka ya faɗa in ji asafa ya nasabta wannan riwaya ta ƙarya zuwa ga Jafaru Sadiq ɗaya daga cikin jikokin ma'aiki radiyallahu ta'ala anhu cewa wai Jafaru Sadiq ya ce babu wani mutum daga cikin mutane wanda zai ce ya tara Qur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar sai makaryaci sai mugun makaryaci wannan yana nufin sai na Usman da sauran sahabban da suka tara Qur'ani a buɗe suka rubuta shi suka kiyaye shi har ya iso gunmu yace babu wanda ya tara Qur'ani cikakke ya kiyaye shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya saukar sai Ali bin Abi Talib da a'imma da suka zo a bayansa yana nufin a'immar su waɗanda suke cewa su ne manzo yayi nassi akan kalifancin su sai sahabbai suka zo suka kwata daga shi sai na Ali har zuwa Al-Hasan al-Askari na goma sha ɗaya na goma sha biyun su kan kansu suna sabani akan akwai shi ko kuma babu shi kamar yadda yake cikin sahihul kulaini wannan maganar nashi wanda ya tabbatar da aqidar su ta rashin cikin qur'ani as-safar ya faɗi wannan magana a littafin sa mai suna basairu darajat shafi na 213 a wata riwayar sa daban kuma shi as-safar a wannan littafin yake la yastati'u ahadun يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأصفياء هنا نسمع الأصفياء أئمته wai babu wanda ya isa ya yi da'awar ya tara Qur'ani gaba ɗayansa zahirinsa da baɗininsa sai a immarsu kar ku manta waɗannan waɗanda suke cewa su ne a immarsu su kan kansu sun yi bara'a a gare su sun ce ba su ba su kamar da mun sha bayani akan wannan jikokin ma'aiki ne salihai suke zuwa suke makaluwa jikinsu suke shirya riwayoyi na ƙarya suke nasarta musu suke cewa su imaman su ne abin da zai tabbatar da haka abin da Zaid bin Ali bin al-Abidin ya faɗa lokacin da suka zo suka same shi suka ce shi ne imamin su amma sharadin su shine yayi bara'a ga sai na Abubakar da sai na Umar sai yace ban taba jin kaka kakana yana ambatan su ba sai da alkhairi yana nufin bai taba ji manzo a hadisan da aka rawaito ya ambace su ba sai da alkhairi yaya shi zai ki su ya la'ance su to daga wannan lokaci ne shikenan sai suka ce to kai ba imamin mu bane dan uwanka Muhammadu al-Baqir shine imamin mu suka masa bara'a shine yasa musu suna ar-rawafi yace idhabu wa antum ar-rafida daga nan wannan suna din ya biyo haka nan sauran waɗanda suke cewa imaman su ne jikokin ma'aiki ne salihai suke makaluwa a jikin su su cimma burin su su shirya musu riwayoyi na ƙarya suna nasabta musu wannan magana na shi da yace ghairul asbi aza لا يستطيع أحد يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأصبياء ya zo a littafin sa basair darajat a shashin da ya gabata 213 malami na uku wanda ya tabbatar da wannan akida ta canjin qur'ani a cikin malaman su shine ali ibn ibrahim al-kummi wannan malami ne wanda suke darajanta shi suke ji da shi wajen tafsiri malamin tafsiri ne a shi'a imamiyya isna ashariya shi'a da aka kinkimo aka kawo ta Nigeria saboda shi'a daban-daban daban sun kai nau'i sama da ɗari uku kowace tana kafirta junanta kamar yadda wani marubucin su annau bakti ya rubuta wani littafi mai suna siraku shi'a ya yi bayani a kai amma shi'a da ake yayin ta a yanzu aka kawo ta nigeria ita ce wanda yanzu mu muke magana a kai kuma muke ɗauko wannan magana a cikin littattafan su al'imamiyya isna a shari'a wannan malami nasu alkummi malamin tafsiri a gunsu ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da bakwai a tafsirinsa mai suna tafsirin kulli a cikin mukaddima yake cewa falqur'anu minhu nafiqun wa mansukh wa minhu muhkam wa mutashabih wa amun wa khas har zuwa inda yake cewa wa minhu harfun makana harf wa minhu ala khilafi ma anzala Allah zahiri ne wannan ko ban fasara ba a mukaddimar tafsirinsa yace Qur'ani a cikin sa akwai nasihi akwai mansuhi akwai muhkami akwai mutashabihi akwai aham akwai khas yace akwai wani harafi wanda aka canja shi da wani harafi ma'ana asali ga harafin yanda Allah ya saukar da shi aka dauki aka kawo wani harafi aka aji a maimakon sa ma'ana an canja Qur'ani kenan kai yace a cikin ma Qur'ani akwai wasu ayoyi ba yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da su ba ma'ana an cikin da an ciccire an kakkara an rarrake ka duba mukaddimar tafsirul kummi mukaddimar sa gabanin ya shiga cikin tafsirin a nan ne yayi tabbaye tabbatar da wannan aqida ta su malami na gaba shine Muhammad bin Yaqub al-Kulaini wannan malami saboda yawan ambatansa da muke har mutane sun san shi al-Kulaini shine mai littafi mai littafi sahihul Kulaini littafin sa cikin sahihul bukhari a wajen ahad Kulaini ya kawo riwayoyi da yawa a cikin littafi littafin wanda shi a suke wannan littafi kira shi ke cewa alkati kati ya ma'ana littafin alkati na Kulaini ya yi a cikin saboda shi da shi kamar da muke shi da shi bukhari Kulaini ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da ashirin da takwas. Ya kawo riwayoyi daban-daban guda uku a cikin littafinsa wanda suke tabbatar da rashin ingancin Qur'ani a gunsa. Riwaya ta farko ya ce, An Ali ibn Muhammad, an ba'd ashabihi, an Ahmad bin Muhammad, an Abi Basir qala. دفع إلي أبو الحسن مصحفا فقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا فوجدت فيه اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف فسر وانا مجانا الناس يجي يا كلين يا رويتو ده سنة جنسة زوى أبو بصير أبو بصير يجي أبو الحسن يا ميكا ليني ولي قرآني سيجي أما karka buɗa ka karanta karka duba wannan Qur'ani fa fa ta tuni kuma sai na buɗa kaji an hana ji an ce kare bude yace ni kuma yayi na buda qur'anin da na bude qur'anin sai na karanta lam yakuni allazina kafaru sai na samu a cikin surar lam yakuni allazina kafaru akwai sunayen mutum 70 daga cikin quraishawa da sunayensu da kuma sunayen iyayensu sai yace mini ka aika mini da wannan qur'anin nan da na baka ajiya sai na aika maka kaga kenan anan yace suratul suratul lam yakun alladina kafaru akwai sunayen quraishawa guda 70 da sunayen su da sunayen iyayen su shin ma da tan qur'ani lam yakun alladina kafaru akwai sunan mutum ko daya a jiki da ya ce sunan mutum saba'in na kwarai dawa waɗanda Allah ya fallake su a ci wannan suran aka ci cire su wani ya zulla ka duba a alkafi a usul saboda kafi ya kasance zuwa kashe biyu akwai usul akwai furo to ka duba usul na kafi juz'i na biyu shafi na ɗari da talatin da ɗaya a nan ne ya rawaito wannan magana riwayar ta biyu ya ce an abi abdullahi kala إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية لا حول ولا قوة يا رويتون سند زواج أبو عبد الله يكي قرآن دا جبريل يسوك في زواج محمد صلى الله عليه وسلم آيو ينسى dubu goma sha bakwai ne ga dai mahaddatan Qur'ani suna saurara na ba ruwana ayoyinsa dubu goma sha bakwai ayoyin qur'ani da ke hannun musulman duniya ga baki daya dubu shida ne dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha hudu ko da goma ko da ashirin da ko da talatin da shida ko da ashirin da shida daidai da masahibul khamsa al-usmaniya waɗanda aka rubuta a takaice ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da yan kai nawa kenan aka cire shi kuma ya ce ƙur'anin da jibrilu ya saukar wa manzo ayoyi dubu goma sha bakwai ne kenan an cire kashi biyu daga uku ayoyin ƙur'ani sulusan na ayoyin ƙur'ani an cire su riwayarsa ta uku ya rawaito shi har yanzu an abi basir an abi abdullahi annahu qala inna indana la mushaf fatima wa ma yujrihim ma mushaf fatima alaiha salam qala qultu wa ma mushaf fatima alaiha salam قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد كن جهر جهر أبو بكير ينسب تولى رواية كي زوج أبو عبد الله في رواياتي أقوم أقوي مصحف قرآني لفاطمة هو ko kun san me ake nufi da ko menene Qur'anin Fatima alaiha salam sai yayi wannan tambaya din kala sai Abu Basir ya ce kultu sai na ce wa ma mushafu Fatima alayhi salam wannan Qur'anin kuwa mushafu Fatima ne wani irin Qur'ani ne kala sai ya ce mushafun fihi mislu Qur'ani kuma hada salatu marrat Qur'ani ne wanda a cikin sa akwai ayoyi ninkin ba ninkin ayoyin Qur'anin nan naku so uku kun ji ma Qur'anin nan naku shi ba nasa bane wannan Qur'anin Abu Basir ba nashi bane kuma ya rantse yace wallahi ma fihi min qur'anikum hada arf a cikin qur'anin nan ko musafin Fatima babu harafi ko daya na cikin qur'anin kun ga wannan yana nuna cewa wannan riwaya dun gurin dun qur'anin nan dake hannun musulman duniya karya ne inda musa Fatima babu harafi ko daya dake cikin wannan qur'ani dake hannun musulman wannan fa abu bai ba tatsuniya muke karantawa ba kar mutane su manta riwaya ce muke ɗaukowa a cikin littattafan su da sunan littafin da majallafi da safa da komai da komai ko waɗannan littattafai duk muna nan muna da su a hannunmu muna da su a hannunmu alhamdulillah wannan riwaya ta sa ya kawo a littafin su alkafi a kitabul hujja kitabul hujja waɗannan su ne riwayoyin da kulaini a sahihinsa ya rawaito waɗanda suke tabbatar da aƙidarsa ta rashin cikin Qur'ani sai malami na biyar shine wanda suke kiransa al-Ayyash amma cikakken sunansa Muhammad ibn Mas'ud ibn Ayyash shine sunansa cikakke amma shi suna kiransa al-Ayyash ya rasu bayan rasuwan Muhammad bin Yaqub al-Kulayni shi kuma ga riwaya ta ya rawaito yace an abi Abdullahi qala لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسميين wannan riwaya ta farko kenan na al-Ayyash yace ya nasabta wannan riwaya zuwa ga Abu Abdullah ya ce da an karanta Qur'ani kamar yanda da ana karanta Qur'ani ne kamar yanda aka saukar da shi da za ka samu sunayen mu a ambace a ciki ma'ana da za ka samu sunayen Ali bin Abi Talib Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib Al-Husayn sunayen a imma za a sami za a samu a cikin Qur'ani amma da ke Qur'anin da ake karantawa ba wanda aka saukar bane ko ba wanda Jibril ya saukar bane babu sunayen mu a ciki wannan magana ya zo a cikin littafin Muhammad bin Mas'ud bin Ayyash a tafsirin sa tafsirul Ayyash a mukaddimar wannan tafsiri juz'i na farko shafi na goma sha uku wata riwayar sa daban shi kuma ya rawaito ni abu Abu Ja'far yace an Abi Ja'far qala inna al-Qur'ana qad turiha minhu ayun kathir ولم يوجد فيه إلا حرف أخطأت فيه الكتبة وتوهمها الرجال wannan ma riwaya ce ta ayyash yace daga Abu Ja'far ya ce Qur'ani an an ya an yadar da an watsar da ayoyi da yawa daga gare shi ba a samu wani harafi ba a cikin sa sai harafin da masu rubuta shi sun yi kuskure akai kuma waɗannan mutane da suka rubuta shi yana nufin sabon manzo suka zaki cewa wanda Allah ya saukar ne sai suka rubuta shi wannan riwaya zo a tafsirin ayyad shafi na ɗari da tamanin sai malamin su na shida wanda ake kiransa da suna almufi wannan shi ne malamin su wanda ya assasa aqida ta shi'a ya yi littattafai akan aqidin shi'a suna ji da shi shine mai littafin al-maqalat wal firaq shine mai littafin al-irshad da wasu littattafai da dama wanda ya rubuta wannan malami al-mufi ya rasu hijira na da shekara ɗari hudu da goma sha uku ya ce gadin da ya ce wata takidu shi'a wattafaku anna a'immata dalal khalafu fi kathirin min ta'rif al-qur'an yace shi'a suna da aqida kuma sun yi ijma'i sun haɗu gaba ɗayan su akan wannan aqida cewa sarakunan nan na bata yana nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama Abubakar da Umar da Usman sarakunan nan na bata sun saba sun saba wa jerin Qur'ani ko yadda aka saukar da Qur'ani wa adalu fihi an mujibi tanzil sun kauce wa yadda aka saukar da Qur'ani wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sun kauce wa yadda manzo yace a rubuta Qur'ani din wa ajma ajil mu'tazila wal khawarij wal murji'a wa ashabul hadith ala khilaf al imamiyya fi jami'i ma adadna duba dai wannan cikakken hujja wannan shine galibi abin da kullum muke gaya wa jama'a wanda wasu sun fahimce shi wasu ba su fahimce shi ba musulman duniya gabaki ɗayan su duk da bambance bambancen su banda jiya sun haɗu akan ingancin qur'ani da littattafan hadisi gashi wannan ikrari ne na babban malami daga cikin manya-manyan malaman shi'a abin da ya faɗa a nan shine yace mu'tazilawa da khawarijawa da murji'a da ashabul hadith yana nufin ashabul hadith ne da ahlus sunna su su kuma sun yi ijimai a kan sabanin abin da su shi'a imamiyya suka yi ijimai a kai ma'ana kamar yadda shi'a imamiyya suka yi ijimai a kan qur'anin nan da ke hannun musulmai bai cika ba su kuma waɗannan bangarori da baki ɗaya sun yi ijimai a kan qur'anin nan ya cika yasa ya ce waji ma'atil mu'tazila wal khawarij wal murji'a wa ashabul hadith ala khilafil imamiyya fi jami'i ma adadna cikin dukkan waɗannan abubuwa da muka lissafa mutazilawa khawarijawa burjiyawa ahadu sunna sun saba wa shi'a imamiyya kai su sun tafi akan qur'ani ya cika su kuma sun yi ijma'i shi'a cewa qur'ani bai cika ba mun ba wani hujja ne mai girma ya daura wa shi'a ya faɗi wannan magana a littafin al-maqalat shafi na 48 sai malamin su na bakwai shine Abu Mansur Tabrizi Abu Mansur Tabrizi wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari shida da ashirin kar ku manta mun ɗauko fatin daga malamin su da ya rasu a hijira na da shekara casa'in kasa muke yi kasa muke muke gangarowa har mu zo wannan zamanin domin ya kasance babu wani dalilin da za su kawo akan cewa su a gunsu wai qur'ani ya cika babu wannan dalili gangarowa muke yi kasa shi wannan malami abu mansur tabrusi ya rawaito da sanadinsa rawa bi sanadihi ila abi zarri al-ghifari qala kun ji zuwa Abu Zarri Gifari Abu Zarri Gifari shi ma ya tafi akan Qur'anin nan bai shiga ba da sanadin sa ya rawaito ta tartar har zuwa Abu Zarri Gifari sai wa Abu Zarri Gifari karya ga abin da wai in ji shi Abu Zarri Gifari yace lamma tawaffa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a Ali Ali ibn Abi Talib ko Ali kamar yadda ya rubuta kar mu rubuta kar mu kara ibn Abi Talib shi ya rubuta jama'a Ali alaihi salam al-Qur'ana yace a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasu Ali bin Abi Talib ya alaihi salam kamar yadda ya rubuta يا تالا قرآني وجاء به إلى المهاجرين والأنصار يزود ون القرآن دي تالا زواج مهاجرين دا أنصارا وعرض عليهم يبود مسو لما لما قد أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم saboda abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiya akan cewa in ya rasu ya tara Qur'ani falan ma fada'ahu Abu Bakar da Abu Bakar
بسم الله الرحمن الرحيم العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا اليهود ودورهم في تأسيس المعتقد الشيعي ونتكلم عن دور اليهودي عبد الله بن سبا في نشأة الشيعة قد قام هذا اليهودي الخبيث بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين وغلف دعوته هذه
gyara in ji shi in ji taburusi sai ya ga fallatan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa wasa ba kuma sai sai na umar kuma sai ya zabura ya tashi ya zabura ya tashi fa kala sai ya ce ya hali urdutu fala hajata lana fihi sai ce ya ya hali kamar da wannan qur'anin nan ba mu da bukata ba kaza hu ala ba kaza hu alaihi salam sai a daina hali ya dau wannan qur'ani wan sarafa ne da fiyarsa ثم أعذروا زيد بن ثابت فيزك كاو زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن دام زيد بن بن ثابت لقراءة قرآنه وقال له عمر سي عمر سيدي مكة إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار علي يا زو من هذا قرآن أتكنس أكوي تولي تولن أزيرا مهاجرين da an sarawa ko fallasa muhajirai da an sarawa wa kada ra'ayina abinda mu je muka gani an tu'allifa qur'ana ka je ka wallafa mana qur'ani la haula wala quwwata ka ji ma yadda kai wani littafi qur'ani kamar iziya ko risala wanda za wallafa shi abin da dai muka ji dacewa ka je ka wallafa mana wani qur'ani wanda ba tona asirin muhajirai da ansarawa a ciki wa tusqisawa wa وتسقط منه ما كان فضيحة وحسدا للمهاجرين والأنصار القرآن إذا ذاك ولا فمنا كثير دون أجندة fallasa ne da tona asirin muhajirai da ansarawa fa ajabahu zaidun ila zalika sai zaidu kuma ya ansa masa yin haka din wannan malami ko dajjali za mu ci ba mu ci malami ba mai suna asabrusi ya faɗi wannan magana nashi harfan bi harfan wanda muka karanta muka fassara a littafinsa mai suna kitabul ihtijaj shafi na ɗari da hamsin da shida. Shafi na ɗari da hamsin da shida. A wata riwayar har yanzu shi wannan sabrofi, kala ya ce, Inna al-kinaya an asma'i jara'in min al-munafiqin fil Qur'an laysa min fi'lihi ta'ala وإنما من فعل المخيرين والمبدلين وإنما من فعل المخيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن إليه واتاتوا الدنيا من الدين abin da ya faɗa shi ne kinaya kwatanta sunayen waɗanda suke laifuka manya-manya a cikin ƙur'ani na munafukai a cikin ƙur'ani yace ba ba Allah ne yayi haka ba ba Allah ne yayi haka ba wasu sunaye inna Allah la la yuhibbu zalimin wallahu la ya'jil qawmal kafirin والله لا يهدي القوم الفاسقين الظالمين الكافرين الفاسقين irin waɗannan kinaya ba tare da faɗan sunayensu ba ba Allah ba ne ya aikata haka yace waɗanda suka aikata shi su ne waɗanda suka caccanja suka baddala Qur'ani waɗanda suka mayar da Qur'ani a gunduwa gunduwa ko yadda ransu yake so suka suka suka ci duniyarsu da addini yana nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tafsirin wannan zai zo a wata riwaya a nan gaba kaza wannan ya zo a littafin da ya gabata kitabul ihtijaj na al-muhit ko kuma na asabrufi shafi na 249 ya kara cewa har yanzu wata riwaya daban a shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu ya ce walau sarrahatu laka kulla ma furrifa wa bujjila mimma yajri hadha almajra la tala wa zahara ma tahazaru taqiya izhara min manaqib alawliya wa masalih alada abin da ya fada yake da zan maka bayani dalla dalla na dukkan abin da aka harrafa aka baddala aka canja wanda za su gudana magudanar wannan bayanin da na maka da magana zai yi tsawo da zai maka bayani dalla dalla da magana zai tsawo da kuma abin da taqiya take hana a bayyana da zai bayyano abin da yake nufi taqiya a taqiyanci a aqida su abin da kai imani da shi zaka kore shi abin da taqiya ta hana ya bayyanu inda zan maka bayani dalla dalla da abin zai bayyanu amma saboda taqiya ba zan maka sauran bayani ba min manaqib awliya na abubuwan da aka cancanja a cikin qur'ani na darajojin awliya yana nufin a'immar su da kuma kushe kushen makiyan su yana nufin kushe kushen sahabban manzo sai malamin su na takwas malamin su na takwas mai suna alkashani kun taba jin irin wannan suna alkasha ni sunan malamin ya ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da casa'in da tara kun ga dai muna gangarowa yana cikin manya-manyan malaman suna tafsiri ya yi wa tafsirinsa mai suna a tafsiru safi mukaddima goma sha biyu a farkon tafsiri ya keɓanta mukaddima na shida domin ya tabbatar da canjin Qur'ani ba na tabbatar da cewa Qur'anin nan an canja shi a mukaddima ta shida fa kala sai yake al mukaddimatu sadisa fi nubajin mimma jaa fi jam'il Qur'ani wa taharifihi farko ma kenan yace mukaddima ta shida za mu yi bayani ne akan wasu abubuwa daga cikin abin da ya zo akan tara Qur'ani da canja shi wa ziyadatihi da kare-karen da aka yi cikin Qur'ani wa naqsihi da rage-rage da aka yi cikin Qur'ani wa ta'awili zalika da kuma fassara haka sun makala sannan sai yace bayan yayi wannan magana mai tsawo al-mustafadu min hadhihi al-akhbar wa ghayriha min ar-riwayat min tariq ahli al-bayt alayhi salam alayhi salam أن القرآن الذي بين أزهرنا ليس بتام. أنا يا قارئ. yake abin da za a fahimta a waɗannan riwawoyi da na ambata waɗanda aka rawaito a hanyar ahadul baiti shine wannan qur'anin nan da yake gabanmu ba cikakke ba ne kun ga kenan hankali zai ɗauka cewa jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su canza qur'ani eh wai waɗannan riwayoyin da na karanto maka na rawaito maka su da wannan daga ahlul baiti daga shi za mu fahimci cewa wannan qur'anin nan da yake gaban mu yake hannun mu dan ba shi kake bane kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka yake kamar yadda aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallama ba bal minhuma huwa khilafu ma anzalallah a ciki akwai sabanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa minhuma huwa mukhayyar muharraf yace daga cikin akwai abin da aka canja aka aka baddale shi wannan qad wannan qad hujifa min husmun aliyun fi kathir min al-mawadi yace a cikin wannan qur'ani yace an cire su an cire sunan sayyidina ali a wurare da yawa wa ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an cire lafazin ali muhammad sallallahu alaihi wa sallama ghayra marra ba ba so ɗaya ba ومنها أسماء المنافقين أتكن wannan Qur'ani yace an cire sunayen munafikai fi mawadiha a cikin wasu wurare منها غير ذلك أنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله daga ciki akwai wasu abubuwa ma daban ba haka ba wanda ba mu bayyana ba yace sannan kuma shi wannan Qur'ani yace ba haka aka rattaba shi ba yadda Allah da manzansa suka amince suka yadda wannan magana al-kashani ya faɗe shi a tafsirinsa shahararren abin shi'a mai suna a tafsirin safi juz'i na farko shafi na arba'in da hudu sai malamin su na tara shine muhammadu bakir majlisi wanda suke masa lakabi da shekul islam sai ku saurara ku ji me shekul islam zai faɗa muhammadu bakir majlisi ya rasu a hijira 1111 ma'ana hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ya rasu kun ga mun fara yin kasa gangarowa almunakka bi shekul islam ne yace ya faɗe ya ya kawo ɗaruruwan riwayoyi a cikin littafin sa biharul anwar ɗaruruwan riwayoyi waɗanda suke tabbatar da qur'ani a gunsa bai cika ba daga cikin waɗannan riwayoyi rawa an abi abdullah annahu qala ya rawaito riwaya ta kariya zuwa ga Abu Abdullah cewa ya ce wallahi ma kana Allah fi kitabi hatta qala ya wayl ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila wallahi jaranzu yace wallahi na rantsi da Allah Allah a cikin littafin sa bai taba yin kinaya ba ba shi yace ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila yana nufin kinaya fulanan kinaya ne ma'anan fulanan wane ya wai da takaita ni lam attafi fulanan khalila da na sani da ban riki wane ya zama makaunaci na ba Allah ba wane yake ba sunan wani ya kama da ke ba a so a fallace shi sai aka cire sunan sai aka sa fulanan a wajen wa inna ma hiya fi kitabi ali alayhi salam a qur'ani ali bin ali ali bin abi talib alayhi salam ya wailata laitani lam attakhid thaniya khalila haka yake cikin Qur'anin sai na Ali in shi wai ya wai ya wai da ta laita ni lam attaki bi saniya kalila a gunkin suka ce a sani suna nufin sai na sai na Umar wai sai na Abubakar ne a lahira in ya ga azaba wal iyazu billah aka gana masa azaba a cikin wuta sai ya ciji yatsansa da hakoransa sai ya ce da na sani bai riki sai na Umar bai riki Umar ya zama to makaunaci na ba shi ne asani a wajensu ka duba littafin biharul anwa na almajlisi juz'i na hudu shafi na goma sha tara ka kara komawa kuma ka duba juz'i na hudun shafi na ashirin da hudu sai malami na goma ni'matullahi jaza'i malami na goma Maimatun Lahi Jazairi daga cikin manyan malaman shi'a waɗanda suka tabbatar da wannan aƙida ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu ma'ana tsakanin rasuwansa da tsakanin rasuwan majalisi shekara ɗaya ne kawai ya faɗe shi a wani littafinsa shahararre a gun shi'a amintacce mai suna al'anwarun nu'umaniya kar ku manta waɗannan littattafai ba wai muna kama sunayensu bane kawai muna da su a hannun yanzu haka juz'i na farko shafi na tasirin da bakwai kala ya ce fala ta'jab fala ta'jab li kasrati akhbarihi min mawdu'a fa innahum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kad ghayyaru wa baddalu fi ad-din ma huwa a'zam min hadha ka taghyirihim al-qur'an wa ta'arif kalimatihi wa hazf ma fihi ما فيه مدائح أهل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم haka yace ma'anarsa yace karka yi mamakin yawan riwawoyi na ƙarya da suke nasabta wa manzo ma'ana wai karka yi mamakin riwawoyi na ƙarya da ko hadisai na ƙarya da sahabbai wal iyazu billah suka nasabta wa manzo suka ce manzo ne ya faɗa karka yi mamakin wannan saboda su bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallama sun canja sun baddala addini abin da ya fi kirkiran hadisai mawdu'ai ko na ƙarya wa manzo sallallahu alaihi wasallama yace kamar kamar misalin canja qur'ani da suka yi suka canja kalmominsa a cikin qur'ani suka cire ayoyin da aka yabi iyalan gidan manzo da a'imma masu tsarki a bayansa kuma suka cire ayoyin da suke fallasan munafukai suke bayyana munanan ayyukansu shi ayi suka ce almunafikai a littattafan suna nufin umuman sabon sabon manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin su hadda Abubakar da Umar da Usman saboda a gunsu bayan rasuwan manzo sahabban ma'aiki waɗanda ba munafukai bane su bakwai ne ko ba kawai sauran duk munafukai ne ba imani gaskiya suka yi ba kaga manzo ya rasu yana da sahabbai kusan kwata miliyan lokacin da ya rasu amma duka sun yi rida bakwai ne kawai abin su waɗanda ba su yi rida ba saboda haka yin suka ce almunafiqin a cikin littattafan suna nufin sahabban manzo ne a cikin su hatta Abubakar da Umar da Usman waɗannan malamai guda goma kenan wanda a shekul mamduhul harbi wanda muke fassara lattansa da littafinsa ya ambata daga cikin malaman su tun daga karni na farko ko hijira na da shekara casa'in har zuwa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu mu kuma a binciken mu sai muka samu malami na goma sha ɗaya wanda shi ne zai karasar da mu wannan zamani an gane shi zai karasar da mu wannan zamani wanda tun da har zuwa wannan zamani suna dauke da wannan aqida din wannan malami shine wanda suke kiran sa al-Imam Khomeini me ya fada a kashful asrar sunan littafin da mai faɗi wannan magana tona asirai sunan littafin ma'ana zai fallaki zai tona asiran sabon ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kashful asrar ga abin da ya fada kala yace a cikin kashful asrar إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصد لمقاصدهم الفاضلة كان من الممكن كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن وأن يمسحوا هذه الآيات منه وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين كشف الأسرار صفحة 104 عشر abin da ya faɗa ya ce waɗannan waɗanda ba su da alaƙa da musulunci ba su da alaƙa da ƙur'ani sai dan dan shugabanci da neman duniya zuwa kenan kowa ya san da waɗanda da waɗanda ya sani yana nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ba su da alaka da Qur'ani ba su da alaka da musulunci sai kawai neman shugabanci da jagoranci da neman duniya yace sun kasance suna mayar da Qur'ani hanya ne na cimma manufofinsu lalatattu ma'ana suna amfani da Qur'ani su cimma manufofinsu lalatattu alfasida yace waɗannan mutane kana min al-mumkin akwai yiwuwar akwai yiwuwar sun canja wannan littafi ɗin da aka saukar a sama a lokacin da aka ambaci sunan imani ma'ana sunan sai Ali ko Hassan ko Hussein ko Ali Zain al-Abidin ko Muhammad al-Bakir ko Jafar Sadiq a lokacin da suka ga a Qur'ani an ambaci sunan wani imani sai su kire shi wa ayyamsahu hadhihi al-ayat minhu su kire su shafe waɗannan ayoyi waɗanda suka ambaci sunan imani daga cikin Qur'ani su manna abin takaicin nan da musulman duniya suke ciki ko a rayuwar musulmai suke ciki a yanzu su manne shi wannan magana na shi ya faɗe shi game da muka faɗa a kashiful asrar shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu a nan za mu fahimci cewa tun daga karni na casa'in har zuwa wannan zamanin kuma ni duk kowa ya san shi a garin nan ma ko su shagunan da za ka je ka ga an lille ka hotunan sa kun ga har an zo wannan zamani kenan tun daga karni na karni na farko ko hijira na da shekara casa'in har zuwa wannan zamani malaman su daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kowa sai ya rubuta ya tabbatar a cikin littattafan su cewa qur'anin da yake hannun mu mu musulmai ba su amince da shi ba ba cikakke bane abin da zai tabbatar da haka har yanzu shekaru na baya-bayan nan ba jimawa wani dakaccen littafi da wani da suke kiransa annuru sabrufi ya rubuta musamman akan wannan maudu'i na cewa qur'anin nan ba cike yake ba wannan littafin iran ta ɗauko littafin ta buga ta yada shi a ƙasar iran ɗin da kuma da ƙasar kuwaiti da kuma pakistan aka buga wannan littafin aka yada shi sunan littafin ma ga sunan littafin fasul da kitab fi isbati tahariki kitabi rabbil arba sunan littafin ma'ana wai cikakken bayani cikakken bayani akan tabbatar da canjin da aka yi wa littafin ubangijin halittu ma'ana zai yi cikakken bayani a cikin wannan littafi nashi da dalilai akan cewa littafin Allah subhanahu ta'ala Qur'ani a jadda shi shi kumaini a duk lokacin da a littafin sa ya ambaci sunan wannan malami wanda yayi fasul kitab sai ya ce masa rahimahullah wannan yana nuna ya amince da shi ya amince da malamin sai ya masa tarafumi kamar yadda shi kansa aka ce mutu asrar ya wafaka masa da abin da ke cikin littafin fasul kitab ya tabbatar kamar yadda muka karanta muka fassara to wannan shi ne zai ba mu fahimtar wani abu guda daya shin da ake cewa an yi revolution a Iran ana shari'a ta musulunci da me ake wannan shari'a din ta musulunci shine abin tambaya shi dai shari'a ta musulunci ana yin sa ne da Qur'ani ko to ga gaggagaggan malamai shi'a tun daga karni ko hijira na da shekara casa'in har zuwa kan kumaini sun tabbatar da rashin ingancin wannan qur'ani saboda haka to da me ake yaya za a yi yaya za a yi a nasabta wannan kasa da cewa wai kasa ce jamhuriyar islamiyya kuma kasar da da kudin su suka buga fasul kitab suka yada wa suka yada a Iran da Kuwait da Pakistan to saboda haka yan uwa musulmai wajibin malamai ne duk wani abin da yake lungu-lungu a koye wanda yake da hatsari in suka sani su fito ba gudu ba ja da baya ba tsoro su bayyana wa bayan Allah wannan shine wajibin kowanne malami duk malamin da ya san akwai wata akida tana da hatsari ya zuba ido mutane suke ta bi yana da littattafai yana da maraji yana da ahaliya bai fito ya bayyana wa mutane ba to yana da zunubin dukkan waɗanda suka ji waɗannan ajiru ba fasidai a lokacin da kuma shi ya bayyana da dalilai ya sauke nauyin da yake kansa ba dole bane idan ya bayyana a bishi ko a yadda da shi wannan ba sharadi bane dalili ne Allah subhanahu wataala ya faɗa akan ashabu sabti lima tajiduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wal'allahum yattaqun malamai suka ce ai wai wa'azin da muke musu ba muna yi bane wai dole su yarda su zo su bar wannan ba muna ba da uzurinmu ne a lahira in aka ce ku malamai kun fada ga nan a tambaye su ma'aziratan ila rabbikum wal allahum yattaqun to saboda haka musulmai kuma su fahimci cewa wallahi summa tallahi a duniyar yanzu ba su da makiya ba su da makiya waɗanda suka wuce shiya kuma wallahi summa tallahi duk wani daman da suka samu wallahi musulmai su za su yaka abin da zai tabbatar da haka ka duba abin da ya auku a afghanistan amerika da wata hada kai ta yaƙi gwamnatin musulunci ta taliban ka tambayi kanka da wata hada kai a cikin sojojin da taliban suka kashe lokacin da suke yaƙi da amerika akwai sojoji wanda adadinsu ya kai dubu ashirin an gansu da uniform na sojojin iran wanda daidai lokacin da ake wannan yaki muna shiga intanet muna dubawa suka ba da wannan rahoto abin da zai tabbatar da haka kara karzai daddan ne ne sakamakon wannan taimako da suka musu sai suka dauki shugaban kasa munafiki jindiki suka dauko Amir Karzai suka suka daura shi a Afghanistan kan sannan ka duba siyasar iraki su wane ne suka shiga karkashin amerika dumu dumu ake siyasa da su su wane ne kuma suka dau bindiga suke yakan amerika sai kai nazari hakanan tarihin musulunci tun daga kafuwar shi'a zuwa yanzu malaman tarihi sun rubuta sun dawwana mun karanta littattafansu mun gani ba su taba ba su taba kafa wata daula ta musulunci ba ba su taɓa yi wa addinin musulunci abin alkhairi ba sai da sa'i sai munafurci sai hada baki da kafirai da yakan kafirai har zuwa wannan lokaci an gane wannan malami da muka fassara lakcansa akwai wani lakca da yayi muhimmi wanda insha Allah bayan mun gama fassara wannan za mu zo mu fassara shi shine hatta kungiyar Hizbullah ta Lebanon wanda ake ganin jihadi suke yi bakin su tsaye da Yahudawan Isra'ila siyasa ce kawai ta duniya drama ce ake shirya wa mutanen duniya ta cewa suna yakar yahudawa laccan da ya rubuta ya yi laccan yana nan a rubuce mun samo shi a intin da muka gama fassara wannan zamu kuma fassara wancan lakcar da ya rubuta har yanzu da ce a gwamnatin Iran da kuma gwamnatin Isra'ila cewa kuna hulɗa tsakanin su da cinikayyar cinikayyar da ta arziki da kuma ba amma idan haka so za a kafa tafiya العلاقة والمشيعة والنبوة عقديا وعكسا اليهود ودورهم في تأسيس المعتقد الشيعي ونتكلم عن دور اليهود في نشر التكفير قام هذا اليهود a rediyo ya taba ji ko an buga a jarida an tuhumi kumaini da kashe ba amerika daya ko arne daya a duniya sai ta san baki kawai a fito a bayyana wa duniya kai in takaita muku jihadi jihadi da suke magana da yakan amurkawa da yahuda wannan in takaita muku kaf cikin littattafan shi'a babu babu jihad ko kitabu jihad in akwai ina kalubalantar duk shi'a ya kawo min wani littafi na shi'a a cikin littafin akwai babu jihad ko kitabu jihad saboda muna da littattafan ba bamu da shi bane abin da yasa a cikin addinin shi'a ma babu jihadi saboda su a gunsu ba jihadi sai mahajinsu wanda suka ce ya koya a karkashin rami zai fito a karshen zamani sai ya fito tukunnan za a yi jihadi amma saboda yaudaran samari masu hamasan addini da siyasar duniya da jan mutane zuwa ga shi a siyasance sai suka ga cewa suna magana akan suna magana akan jihadi alhali babu wasu jihadi kan fashe a ƙarshe a cikin za mu kira mai can ko mu to irin waɗannan barazana da siyasar su kada
العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا
sannan kuma اليهود wani abu ودورهم daban في da baka sani تأسيس ba المعتقد الشيعي gwamnati ونتكلم da عن دور shugaban اليهود kasan da ya sauka zuwansa والسبع في duniya نشأة da ya kawo قد قام هذا اليهود ليه كاوش؟
بدعوة من يا زوني اعترض وي به من عوام شيني نبو سمى المسلمين الله على وغلق أسالي دعوته كنتو هذه
abin da ya kawo shi وتفرغ sannan lokacin da في حب أهل البيت والدعوة إلى ولايته Obasanjo har ne والرفع إلى kirka البراءة من zai أعدائه bulaguro zuwa iran dawa da suka take Wace ومن السبعية نشرت الشيعة عقيدتها ce ta raka?
وقصورها وقد ذكر أهل matar shugaban العلم أن su ita ta rufa مبدأ masa baya ta raka التشيع كان من الزنجير عبد الله بن سعد فإنه eh أظهر to da nan الإسلام abubuwa ne ta bara ba وأصل ba الوجود bayyana wa mutane كما bane ne gaskiya lamari ana munafurta mutane ana siya ana siya kuma abin da zan تعرف الأمر الذي كان فيه الفاسدين.
tabbatar muku guda ne shi kungiyoyin jihadi da suke da baki ɗaya ko aina duk ba da ganin da تكفيرهم wanda kungiya لغيرهم ce banda hizbullah da واستباحة suke jarraba دمائهم mutane da وأموالهم kuma ba su da yahudawa wacce kungiya ce ta jihadi a duniya in ba kungiyoyin ahalusi na وكذلك تكفر الشيعة كل من عدا ويزعمون yasa za ka أنه ليس suna yaudarar mutane عديد zama da ake cewa ya kai hari a ya kai hari a jirka har wani wanda ake ce masa babu dama a ba ويكونون صالحين مخلدين وكذلك تعتقد الشيعة أن كل الناس ما عداهم وأئمتهم ba a سيدخلون abin da النار su da هم kawai mai دين kan duro da ake اليهود ba ودين su zama ba الشيعة babu a nuna da wani babu فكل من اليهود والشيعة يقطعون لطوائف saboda idan akwai معينة بأنهم خالدون idan في su النار abin da waɗannan يستبيحوا mazaje دماء مخالفيهم wa وتستبيح ake كذلك الشيعة da yasa دماء ba a samu ba da مخالفيهم kan تعني ko اليهود الغدر jagora ɗaya kan a والاحتلال cikin wani وقتل
fito المخالفين yake a ƙasar ta da وكذلك الشيعة amerika kamar waɗannan mutane يستعملون الطرق نفسه للتخلص من وأكثر مخالفيهم يعني يستبيح اليهود أموال مخالفيهم ويأمرون أتباعهم بأخذها أعرف- علم أعرف شنو وكذلك أعرف.
الشيعة يستبيحون أموال المسلمين ويكفون saboda abin da أتباعهم على idanunsu ya أخذها أي idanunsu ya وجدت وأي طريقة ya ganewa يحرم اليهود na waɗannan bayan الطعام Allah والربا فيما بينهم suka ɗauki ويجوزون ɗawainiyar kare martabar لأنفسهم أخذ الربا من غيره da makarantar وكذلك da kuma الشيعة يحرمون saboda haka الطعام dubban والربا فيما a'irari بينهم ويجيزون sun أخذ dawo الربا an من أهل الذمة يدخلون في والعقيدة لا وحرمت أعمال الأبرار التشريع اليهود har هواه wani babban اليهود malami mai وغير suna اليهود Hussein ومن فعله Musa كان kwanan آثما nan na samu مخالفا littafin sa a للتعليم intanet اليهود ya bari shi وكذلك a matsayin sa ya الشيعة kai aya يحرمون guda ya kuma ya bari shi a ya rubuta الزواج من غيرهم وخاصة من أهل السنة wani littafi mai suna Kaifun Al'ad ba Kaifun Al'ad ba Kaifun Al'ad a TW تشريكهم بالكتبية فإن كتاب اليهود المقدس يتكون من 39 سفرا النسخ الأولى منها ينسبونها إلى موسى ويدعون أنها هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام التوراة ثم لم يحملوها alaikum salam wa rahmatullah a gurguje akwai tambaya guda daya wanda wanda take cewa akwai tambaya kamar haka da zama ya rubuta ne a game da matsayin misali kamar da rubuta da cikin kamar yadda hakan da lalata kammala na ta yi faru bayan da aiki الإصحاح الرابع والثلاثين فمات هناك موسى عبد ربه في سجن وآتانا موسى ابن ملك وعشرين سنة التي جاءت في قاطعة على أن هذه الجملة قد كتبت بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة جدا وكذلك يعترف بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى عليه السلام نجد أنهم يؤكدون أن كاتب التوراة بعد التحريف هو عزرا فلما رأى عزرا أن القوم قد أسرق بالحلم وكانت دولتهم وتفرق جمعهم جمع من saboda haka waɗanda suka aikata su ma mahaifiyarsu ce ko ita kanta sun aikata فتعتقد الشيعة في القرآن الكريم أنه محرف ومبدل بل ويعتقدون أن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان الذين حرفوا القرآن ومن هذا الجهل كما صرح بها كبار علماء في أشهر كتب التفسير والحديث بل يروي إمامهم الكريم أن عندهم قرآنا آخر يعبد القرآن الموجود عند المسلمين ثلاث مرات فمن قال بتخليف القرآن من علماء الشيعة ita aika da zuri ta tsaya a zuri ta zartuna da ɗaukar shi ta bar halittar Allah ta duniya shi ya san hikimar da ya sa ya haɗe wata halitta amma a zo a tsara ita wannan wani abu ne wanda yake da hatsarin gaske wanda zai iya karkashin ayar da muka fassara a wancan karo a cikin sauta na bai halitta ولا يكون أولادكم إذا ولد karkashin wannan aya إمامهم الفيض الكاشان التفسير الصافي الذي مهد لكتابه هذا اثني عشرة مقدمة المقدمة الثالثة إثبات إمامهم محمد باقر المجلسي والذي يلقب عندهم بشيخ فقد جمع في موسوعته المسماة بحرم الروايات روايات الثالث صراحة على تحريف القرآن تجيء إكرار وجنة a mata kula da ɗari ba ta bai aure ba in ta yi aure a mata rajin har a kai اتفاق اليهود والشيعة على ضرورة تنصيب وصي سيدنا بعد عمر الموت.
كان اتفاق يسمع بعد الشيعة، اليهود والشيعة بعد- على بعد أن الشيعة.
الله تعالى هو إلى الذي الله يتولى مجاهد تعليمه يسأل وليس أقول له للنبي ولا أبو اختيار الأعوف.
وصيه من بعد اتفاق زي- الشيعة واليهود على زي أن ندامة.
الله يسلم الأوصياء ويمسك تتوبا وعسى عن سبحانه ينزل وتعالى اليهود والشيعة da yawan الأوصياء da ayyukan ibadu da كما ayyukan جاء lada ذلك في da أشهر yawan naci وفي da yawan روايات azumi da الشيعة yawan من sadaka da كتبهم.
ayyukan alkhairi da tuba da gyara halayen da da aure Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal hasanati yuzhibu لكن al-sayyi'at اليهود sannan kuma akwai hadisi wanda عندما يعود تسعين الشيخ ترى اليهود يظن malamin مشكك da ya ba shi اليهود fasa في wancewa ba za ta أنها fi الأرض
kusa ba ya kashe ويكون مكان ya cika اجتماعه ya cika shi مدينة اليهود da dare المقدسة وهي القدس أو Allah ما يسمونها subhanahu wa ta'ala ya عند الصليبيين ya أو أحسن وكذلك عندما يخرج نهج الشيعة يتم عليه الشيعة في كل مكان ويكون مكان اجتماعه المدينة المقدسة عند الشيعة وهي مدينة عند خلفاء الصح اليهود للأموات من اليهود يخرجون من قبورهم لينضموا إلى بيت المسيح وعندما يخرج ويرجع مهد الشيعة يحيي الأموات من أتباعه الشيعة ويخرجون من قبورهم لينضموا an gane إلى مسيح wannan ka'ida ce ta عندما malamai يأتي مسيح kowane hukumi تخرج layin da daban جثث العصاة كما عند ليشاهد الأخضر اليهود يبقى داري تعذيبهم وعندما يأتي ويخرج مهد الشيعة يخرج أصحاب طبعا النبي سيدنا صلى الله لا عليه ينسى وسلم من تقول لا قبورهم يسمى لبن فيعذبهم يحاكم مسيح اليهود an gane
إلى من
saboda haka ظلم wani منهم hukunci baya da wani hukunci saboda haka wadda munin zunubin da ويختص منهم وكذلك mutum ya aikata wani abin da yake halal na gunsa baya zamanto haram ko wani abu mai tsarki a gunsa baya zamanto mai najasa shi ne tambayan nan baya ganin cewa ko ruwa ne a randan arne ka je ka ɗauka za ka yi alwala arne kafiri da saboda haka a daina guluwi a kan addini waɗanda irin waɗannan abubuwa suka kasance a gare su a nisance su a zage su a kushe su a kicin abincin su wannan guluwi ne a a dai yi musu nasiha a ja hankalinsu da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a ƙarshe da ke tambaya ɗaya muke da shi a ƴan uwa mata da suke sauraron masu cikin gidaje sun buƙaci a gurguje mu musu bayani a kan guziri zuwa ga lahira guziri zuwa ga lahira abu ne sananne ayyukan alkhairi ne da ayyukan ibadu masu yawan gaske duk wani aikin alkhairi ka yawaita yin sa shine guziri zuwa ga lahira amma ayyukan da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda za mu umarce su da shi shine shine yawaita nafilfili nafilfilin na akwai nafilfili na rana akwai nafilfili kuma na dare wanda muna shawartar su da neman kasafin lakcin da muke musamman akan nafilfili daga ciki har da salatu tasbih su nema saurara suna yin su na rana da na dare da salatu tasbih kamar yadda muke bayani dalla dalla a ciki hakanan na filfili na azumi wanda ya hada da azumin kowanne litinin da kuma kowanne alhamis haka azumi kwana uku a kowanne wata ko al'ayyamul bid kwana na goma sha uku da sha hudu da sha biyar hakan duk azumi na ranakun shekara azumin ranar arba da sita shawwal da makamancin irin waɗannan azumi na fagada suna kada suna bari yana wuce su sannan su yawaita istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سيويتين استغفار سيويتين لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله سيويت صلاتي كمن صلى الله عليه وسلم إياك إيا ورسو يد ذات إيه su yawaita kyautatawa makwabtansu su dai su rage gulmace-gulmace da karyace-karyace wanda ba a raba mata da shi galibi su su daina zama cikin matan da suke cin naman mata yan uwansu suke gulma da an nemi mashi duk waɗannan abubuwa su kaurace masu su dawo su kula da wajibabbun abubuwa abinda Allah ya wajabta na sallah akan lokaci sallah a cikin jami'in suna kusa da masallaci duk waɗannan abubuwa wajibabu su kula da shi su nisanci abubuwan da Allah ya haramtar su tarbiyantar da ƴaƴansu tarbiya irin ta musulunci yadda muka yi bayani dalla dalla a wancan lokaci daga nan kuma su lazarci waɗannan nafisili da muka yi bayani na sadaka na azumi kyautatawa makwabta kyautatawa iyaye kyautatawa ɗan uwa silatul rahim su yawaita shi Allah subhanahu ta'ala mu da su gaba ɗaya ya bamu dacewa ya shiryatar da mu hanyar shiriya ya nisantar da mu hanyar bata والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته